ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومجداته العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فسخرناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال السكين والسير وكنا قائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تدعو الحمد رشيد تعالى علمة الشيخ اهدرنا بهذا المعدل ولتعطف بنظرة تأتينا بالسفر أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki ne kowa ne kowa. Kira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaba ta gaba annai Muhammad. A yau ashirin da shida ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu, wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan hudu jariya na annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku. Insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya. لا تبارك وتعالى يا سوى أم تريدون أن تفعلوا رسولكم كما سئل موسى أم تريدون أن تفعلوا رسولكم كما سئل موسى الله يكفر ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد شل سواء الله يكفر أم تريدون ko je kuna so ne an tasalu rasulakum ku tambayi manzon ku kamar su ila Musa kamar yadda aka tambayi annabi Musa bal bal bari ne abinda kuke so shine ku tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tambayoyin da aka annabi Musa saurin sa ga wannan aya mutanen Makka suka taru suka zo wajen annabi Muhammad suka ce masa in ahabbta an nu'mina bika in kana so mu yi imani da kai to ka buɗa mana garin Makka garin yana da ɗan kunci to ka buɗa shi ya zama yana da ta'in gaske sannan wa'annan manya-manyan duwatsu ga safa ga marwa ga wasu manya-manyan duwatsu duka kawar da su duk su ba da waje a samu fili inda za a yi noma a samu walwala mu samu mu sha iska kaji bai garin zai buɗa sannan kuma ya kawar da duwatsu su samu su yi noma sannan kuma wannan katon dutse na safa din nan ka sa ya zama zinare gaba daya mafaɗaita ya zama zinare ya zama dukiya kawai wanda za mu dinga ɗiba in ma mun rabu da talauciya a baya sannan kuma akwai kakanmu Usain bin Kilali ka tada shi mu je kan kabarinsa ka tada shi mu tambaye shi mu shawarce shi shin mu yi imani da kai kar mu yi hakan duk bai isa ba wa tajina bil mala'ikati sannan ka zo mana da mala'iku kana tafiya kana cewa kai manzo ne suna cewa gaskiya ne gaskiya ne muna kallon mala'iku ta'annuti ke eh ta'annuti wato abin da an san ba zai yi ba sai a ce ku kai a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abin ya faru zai faru to amma ai ba wasa aka zo yi ha to misali in an mai da dutsen sa ba ya zama zinare to sallah za a yi ha an kuma kuma ga ta cikin dukiya ke kowa zai iya dinga tare da wani duk abin da kuke faɗa ne in an yi ai ƙara fantama cikin duniya za a ba wai za a dawo zuwa ga Allah ba layi shi galibi talauci ya fi tura mutum wajen Allah tabaraka wa ta'ala fiye da arziki fiye da kuɗi da dukiya akwai wani ɗan uwa yake gaya ne ya je ya samu wasu wani gidan masu kuɗi yanzu haka yana zaune a wajen yace yin babban ciwonsa ba su damu da sallah ba ba su damu da karatun addini ba sha'anin Allah ma bai dame su ba kawai sha'anin su sayan manyan wayoyi kallace kallacen banza ba data a bai data a zuba shiryen nan na duniya ce a gaban kuma za ka iya gaskata ne yanzu ko wannan malamin da yana da mota guda a wannan motoci haka da sauran duka da zuwa zana a baka sai ga abin duka ya zo ya zama abin to shi kenan to wannan tambayoyin duk sun yi shi sai Allah ta baro ta alaƙi cewa an turidu wai so kuke ne an san Allah kula kun tambayi manzon ku kamar su irin Musa kamar yadda aka tambayi Musa ka san mutanen annabi Musa ce masa suka yi arina Allah jaharatan nuna mana Allah ku ka yi mana kaza ka yi mana wasu tambayoyi na wanda sun san abin ba zai yi ba in su tafa mana Allah ya ce wa man ya tabbatar ku da imani duk mutumin da ya canja wato imani da kafirci ya ɗauki imanin da yake da shi ya karɓo kafirci an yi a kuzo badalahu wato ya riki kafirci din maimakon imani to bai duba ayoyin da Allah ya saukar game da manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah ko da zo da kurma da ka gan shi kai shi kanshi aya ne saboda tun da kake ganin ne kyau ba ka taɓa gani irin sa shi da kake ganin jarumi rarren mutum ba taɓa gani irin sa to shi gani shi kawai aya ne sallallahu alaihi wasallam amma su wannan duk bai shi zuwa ga mu'jizozi kuma duk ya nuna musu amma duk wannan bai abu nan ba sun gwammace da su yi imanin gwanda kafirci kuma da yawan suna sane a baji hali ya taba haɗuwa da wani yace masa ni kan lamarin muhammadu nan ta gane ne ko ba gane ba yace na gane kamar yadda ka gane na gane cewa kan gaskiya yake kamar yadda kai ma na sani ka sani abin da yake kira gaskiya ne ita da Allah ne sa ba za mu yi ba tun da mun gane ka gane na gane me yasa ba za mu yi ba sai da ba wato matsalan shi wato wanda zai yi aikan ne me ba a samu dan manyan gida muna samu dai wani ne wani wanda mun yadda a aiko shi a matsayin a samu malaya ne ba kuɗi ba kala ba shi da ba za mu yi ba kawai kaga ba wai ba a sani ba ne an sani ha duk wannan tambayoyi ai tambayoyi ne izgiri in ba ka ba ai tambaya za ka yi tambayar da za ka fahimta yahuda ba ka zuwa musu irin wannan tambayoyin a tambayoyi masu ma'ana suke zuwa musu amma su wannan kaji abin da suke faɗa shine Allah ya kusa duk wanda duk wannan mu'ujizozi bai gansu ba ya zubar da su ya dinga neman wasu to wannan faqad dalla hakika ya bata sawa'a sabili ya bar tsakiyar hanya ya bar hanya mai jijiya ya zama zalim a tace to to wannan shi ne Allah ya tsare mu
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله تبارك وتعالى يكتب ود كثير من أهل الكتاب da yawa daga ma'abota littafi wato yahudu da nasara sun so lawayar juna kummin ba da imani kun kufara da za su juyar da ku ku zama kafirai bayan kun zama mu'minai haka dan min inda hamsin saboda hasada hasada min inda hamsin hasada da suke mu min ba da ma da bayyana mun haƙu bayan ku gaskiya ta bayyana a gare ku sun san abin da manzon Allah yake faɗi nan gaskiya ne sun san annabi gaskiya ne musulunci gaskiya ne sun sani saboda haka fa'afu fa'afu su gane su kawai wasfahu ku kau da kayi ga birin kar ku saka musu da abin da suke aikata a ta yati Allah bi amri har sai Allah ya zura al'amarinsa inna Allah da dai Allah tabaraka ta'ala qadirun ne iko ne ala kulli shay'in a bisa dukkan komai a shi batun hasada gidawa ce za mu magana a kan masu abin da shafi hasada a shi hasada babban cuta ne babban cuta ne hasada kuma duk mutumin da yake da hasada a zuciyarsa to shi ko wanda kake ma hasada ba ma da shi kake ba da Allah kake saboda idan ilimi ne shi ya ba kan shi ilimin Allah ne ba idan ƴaƴa ta kake masa hasula shi ba ka da ƴaƴa Allah ne ba shi idan ma keken gida yake da shi yasa kake masa hasula shi ba kan shi wannan gidan Allah ne ba shi duk abin da kake masa hasula domin wannan abu ba ba da shi kake ba shi ba mai hasula kamar yana cewa Allah bai san yadda ya kamata ba wallahi ne hasula abin da yake faɗa ke amma da harshen halin da yake faɗin wannan magana wato shi abin da ke gani ya kamata a bawa wani ne me yasa aka bawa wani to yanzu Allah za a faɗa ya kamata yanzu abin da Allah ne bai yi ba kenan saboda ka hasada musifa ne mala hasada musifa ne Allah ya kiyaye mu yake cewa wato shi ne hasada kullum yana dangantawa Allah gajiyawa ne tabaraka wa ta'ala kuma yana tafiya wajen wato gajiyar da kura ta Allah tabaraka ta'ala kuma yana tafiya sai ya shiga tsakanin bayin Allah da yiwa Allah da yasa ne hasada baya shugabanci a hasudu la hasudu duk mai yawan hasada ba zai shugabanci yace al insanu jabalun ala karahiyati tabi'iyyah shi dan adam wato bayya so ya bi e bayya so ya biya su so je a bi wannan al'ada na adam yace la tajidu ayyi insani yuhibbu an yakuna tabi'a li mithli bara ka samu daga kowane mutum kaga yana son ya bi wani mutum kamar sa tsaran sa a illa li mujibin sai dai inda wani abun da ya wajabta hakan ya fi ka ilimi saboda haka sai ka fi ya fi ka fi ya sai ka sai ka samu littafi da ɗan zama masa ana ɗan mutu ne gudanci ana ɗan zama masa a shago amma dai ba wai mutum bai yana son haka ba a abun ya zama dole an gane yace amma yace da a ce wannan ni'ima da yake da shi za ta rushe da za a bi shi ba za a bi shi yanzu misali ko gwamnonin nan da muke gani za ka ana ta cin turunjo za ka ce kai ina da jama'a sai tukuna ta ƙare maka ran da ka sauka sai ka gaba kowa duk an watsi dama ana jin ka saboda me wannan ni'ima da Allah ya maka za ka tawo wazo mutu to yanzu kai ma ba ka da shi wa zai bi ka ba saboda haka sai ya zama dan adam yana bi ne in ka ga yana bi to yana bi ne akan wata ni'ima da ake masa to shine sai yake cewa kai har mahaliccin ya kwararo mana da abubuwan amfani da alhairai wanda ta wannan hanya muke samu mu zama masa biyayya har mahaliccin mu ni'imomin da yayi mana su suke taimaka muke masa biyayya ba haka bane ya maka kafafuwa guda biyu Allah ya guda biyu ya ma kai ya ma hankali ya maka ilimi ya maka ni'imomi daban-daban kaga kaman ya baka daman ka biki ya baka daman ka biki sai dan kaki to wannan ni'imomin da ya maka dan ka biki ita to shi kuma duk wanda yake son wannan ni'imomin sai kun kauce sai kun bar wajenka to kawai yana so ne da'ad da kake yi wa Allah ya raba ka da ita ba ka bane ha to mutum da kana da idanuwa guda da ku kike karanta alqur'ani kana da idanuwa guda da ku kike tafiya kasuwa ka je ka yi ka za ka yi ka sai to wai jami'i aka yi kake kallo ina ma man makawo ne kai to haka duk wannan karanta alqur'ani kai wa wai duk da'a nan da kake wa Allah saboda kana kallo to yake tafi wato ya shiga tsakaninka da yi wa Allah da ka ga mugun ne haka Allah ya rawa da ni haka lafiyar ka wannan ba a san to kuma in ba lafiya akwai zuwa masallacin sallah sai dai ka zauna waje dai a dinga zuwa na gaishe ka ji mun gudan me hasala Allah tsoro da an masa wani ga tukunna ma tukunna ma tukunna ma ba da mu zai ja ba tukunna ma murhu hasala Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu sai kike wal hasidu la yadurru illa nafsa kaga me hasala baya cutar da kowa sai kansa cewa ki cewa la tajidu zaliman asbahu mazlumin min al-hafiz bara ka samu azzalimi da yayi kama da kaman wanda aka zalunta ba kamar mai hafira rasa ku fahimci wannan magana cewa ki cewa bara ka samu azzalimi ne amma yayi kama da wanda aka zalunta eh yana kama da wanda aka zalunta wanda aka zalunta ai za ka ganta abin da sai ko to ba za ka samu azzalimi da yake kama da wanda aka zalunta kamar ne hasada yace kullama fa'ala shay'an duk lokacin da ya aikata wani abu ga wanda yake yi wa hasada sai cutar wanda ya dawo kan sai ya ƙara jin bakin ciki da bacin za ka samu mai hasada kullum a cikin bacin rai ga wani ma ya ce da kaza ga wani ma ya samu kaza ga to akan wannan bakin cikin zai rayu kan shi kuma zai mutu da'ima kullum kuma ba wani ya ja masa ba shi ya ja wa kansa yace misalin ba mai hasada kamar mutum ne ya dauki dutse yace wa arada an yarmiya bihi yadda insani sai ya nufi ya jefi hannun wani mutum da shi mutum ne ya dauki dutse sai ya dauka zai jefi hannun wani dan ya karya hannu jiban yana zuwa sai ya yi rufa sai ya dawo sai ya karya hannu shi din ka ji da ya sake ɗaukar wani dutse ai bai yi sa'a bane ai bai yi sa'a bane ya sake jefa dutsen sai ya yi rufa sai ya dawo sai ya sake karya ɗaya hannun nashi ya dawo duk hannu biyun ba sai kuma ya yi ƙoƙari ko yanzu ko da ƙafa ko da ƙafa bari ya ce ko da ƙafa sai cire dutsen da kafansa dutse na uku ma sai sake dawa sai karya kafansa ɗayar sai ce wallahi bai bai hakura ba bai hakura ba bari ya dauki na hudun ma ya sake ɗaukar dutse na hudu nan ma ɗaya kafan naji wanda bai karye ba ya sake jefa sai ɗaya dutsen ya je ya je shi ma sai ya da sai karya ɗaya kafan tasa to wannan shi ne aikin mai hasara kaga da ma bai jefa tun farko ba da lafiyar ta kalau amma duk lokacin da ya ƙara hasaran wa yake ƙara shiga tafku wa yake ƙara shiga kaskanci wa yake ƙara walakanta wa yake ƙara zama miskini shi shine bahaushe ma da kansa ya faɗa yace ne wai hasada hasada ga mai rabo taki duk yadda za ka yi shi dai taki kake sa masa yana gaba yana gaba kai kuma kana baya kana baya kana baya ina ma mana ka kau da kayan ka daga abin da Allah ya bari kai ma ka tsaye Allah ya baka cewa ya kama wata kissa anan yake cewa wato akwai wani sarki daga cikin sarakuna akwai wani malamin da yake zuwa fadansa shi malamin shi sarki yana son shi kuma yana girmama shi to duk lokacin da ya zo yakan gaya wa sarkin ahasin ila kulli man ahsana ilayka ina umartanka ka kyautata wa duk wanda ya kyautata maka shi kuma mugu shi kuma mugu muguntansa ya ishe shi ka kyale shi kawai ma'ana muguntan da yake yi kansa zai koma kullum malamin ya zo fada abin da zai gaya wa wannan sarki to akwai wani mutum a fadan shi kuma ganin yadda malamin yake da kakuwa a wajen sarkin sai ya dinga yau malamin hasada yana masa hasada yana masa hasada yana masa hasada sai wata rana sai ya zo ya samu sarki ya ce ranka da na ga kana girmama wannan malamin kana karɓan maganarsa kuma in ka san ɓata ka da yake yi a wajen mutane da za ka yi mamaki yace ni dai wani yake bata ni kai bane da sai ta ranki ranka shi da ibada wa sai ke bace gaske wani nan da ka jawo shi a jika ya zanto ko shawari ko meye shi ne zai gaya maka ko wa'azi ko meye shi yake maka in ka san bata ka da yake a wajen mutane za ka yi mamaki shikenan sai ki to to me ne daga cikin batancin da yake me yake cewa yace bakin ka yace wai yake bakin ka bakin ka to yace yace bakin na ko to yace sai yake bada ya ya da duk mutane dai ba dama a gaya maka ne amma shi bakin ka wai yake sai ce to to yanzu ya kake gani ya zan yi in gane haka sai ta idan ya zo gare ka ka kirawo shi kusa za ku gana ka bai kuma shikenan sai ya tafi ya je samu wancan malamin kuma ya ce masa to yau yana gayyatar ka liyafa a gida shikenan suka je gidan ma a suka je gidan wancan mutumin shi malami ya bi suka je gida suka je masa abinci to abincin abinci akwai albasa akwai su lawaci akwai su tafarnuwa abubuwa dai masu ɗan warin nan shikenan malami ya ci wannan girkin da ya ci girkin sai ya ji bakin sa yana tashi bakin sa yana tashi kenan da ya zo fada ya yi gaisuwa sarki ce to ai ya kamata ka matso za mu gana ne kenan sai ya matso da ya matso sai ya tsaro bakin sa da da wato rigansa da shi kenan shi baki yake rufewa shi kuma sarkin ce yake hanci ake rushewa saboda bakin sa ya wari sai ce o a shi abin da mutum ne ya gani da gaske ne yanzu malami na biye da na rike amanarsa amma wai wai baki na wani yake hato shi hanci yake yi yake to bari sarkin shi a al'adarsa in ka ga ya rubuta takarda da hannunsa to babbar kyauta ce za a yi wa saboda haka zai aika ka wajen wani minista ko gwamna ko waye ya fito a ba wani kyauta ba a masa alkhairi amma in abu ne mummuna to baya rubuta da hannunsa sai dai ya kira ya ce to wani ya rubuta waɗannan shi ya ɗauka da kansa sai ya rubuta ga wani gwamnansa cewa wannan in ya zo a kashe shi wato farko ka yanka shi idan ka yanka shi ka fefe shi sannan fatan nasa ka ɗauki ciyawa a cika da fatan nasa a kauni. Ya rubuta takarda ya rufe ya kawo ambulan ya saka a ciki ya kawo kam ya kuda. yace to ala shiga ba malam ga wannan a kai wa gwamna na waje kaza amma kar a buɗe sai an je gare shi to shikenan sai ya karbi ta kanta sai ya fita da ya fita wannan mai masa hasada ya ce masa ya kuka yi da sarki ya kuka yi da sarki sai ta ayi alhamdulillah sarki har da ita kada ma ya bani ita ta kada yace kawo mu gani kawo mu gani sai ta wata a wannan ai amala ne tsakanina da sarki saboda haka ba zan ba ka ya matsa masa ka taimaka kawai gani zan yi ya takura shi sai ce masa gashi ya nuna masa yace amma ya ce kara yace dubarin dubarin dubarin du kawai sai da ya tabbatar sarki ya rubuta abin da hannunsa to yana nufin yana tsammanin alkhairi ne za a yi wa shi malami kawai shi kenan sai ya karbi ta gana maza sai ya hawa abin hawa doke gudu yake gudu yake ya je samu wancan gwamna ya ce to ga takarda an bani in kawo maka shikenan shi gwamna sai ya buɗe takarda sai ga an rubuta wanda ya kawo wannan takardar da ya zo kawai a kama da yanka shi a fiɗe fatan nasa a cika da ciyawa irin wani doki yake ce a kawo mini sai ce malam ka san abin da yake wannan takardar yake ba su ne yake to cewa a yanka ka yake to wallahi ba ni asali aka ba takardar ba ba ni aka ba ta kadan ba yalla yace ai mu abin da ta kadan ta ga mana shi kuma ba na saba wannan da saboda haka maza maza maza a je a samu masu yanka a aka samu masu yanka maza suka yanka shi a sun yanka shi suka fede shi fatan nasa aka cika da ciyawa a kai wa shi can wancan babban da aka yi masa da ya duba sai ya ga ba malamin ba ne sai ya aika ya ce aje a kira masa malami gina aka ji a kira masa malami malamin ya zo sai ce masa ni me yake faruwa ne ka tsakaninka da wani shi ba ku komai shi ne kawai da nan ya kira ni mun yi liyafa a gidansa sai na tabbatar da bakina yana wari kuma kace ni zo mu abin shi ne zan tsaro bakina kusa da kai sai ce ha ya ce min ka ce bakina yana wari ke ta ke a zan ce bakin ka yana wari sai ce maka ka ga yadda aka yi takardar nan da na baka da kai za a yi da kai haka yace to ai dama ina gaya ma kullum a tin ila kulli man hasana ilayka duk wanda ya kyautata wa sai da maka shi kuma wal musibu mugu to sharrin sa zai koma kansa ka ga dai ka duba hasada da yayi akan waye koma kan sai koma shi wannan ba wani abu da ya shafe to haka duk mutumin da kake masa hasada kamar kana tittiba shi sama ne sai kuma kana danne kanka duk wanda Allah ya daga ya ce shi ne to ya da shi kawai wata rana wani ya zai kan kabarin sayyidina Hussein dan na rafa da Zahra kan kabarin da kan kabarin ta ba ko sai ya zauna kan kabarin sai ya kashi kawai sai ga ajirin su kuɗi sai hauka ya tuka haushi karo wasu wasu wasu har ya mutu kaga da kiyayyarsa da hasadarsa kan wata goma kan wata goma kansa ka jira kansa wani duk mutumin da Allah ya daga ya ce shi ne ka ce shi ne shi ke nan to me ne a ciki amma kai ka ce Allah tur ba zai yi ba Allah tur ba zai yi ba kashin sai ka tabbata a ƙasa ba abin da za ka yi su sahabban nan komai sun ajiye shi kowa inda Allah ya ajiye shi sun yadda da matsayinsa wata rana an zo an samu mai na Umar Allah ya kara masa yadda aka ce ya shugaban mu dutse na waje kaza yake ta aman musa yake ta aman musa saboda haka muna so a je a gaya za a yi don wutan in ta shigo cikin gari abun zai yi muni saboda haka a taimaka mu gaida za a sai na umar da girman sa fa a lokacin shi yake halifanci sai ce to mu tafi gidansa ne mu jari wani babban malami cikin sahabbai shi ma yake yake mu je gidansa aka zo aka samu sai mu jari aka ce masa aka maka lawo ga shi ga shi na umar yake masa ga shi ga shi abin da yake fa sai ce mu je mu shi kenan suka tafi wajen wannan wuta yace ba ni mayafinka tamimu jari sai ka rabi mayafin sai na umar ya dinga kuma kuma yadda za ka za ka kori akuya haka wannan mutum ya dinga kura kuma kuma kuma haka har ta koma inda ta sai sai na umar ya ce ai dan wannan muka koyi ka ba ma wasa da kai wato kowa da ranansa kowa da ranansa saboda haka a haka suke kowa ya ji da matsayin dan uwansa sai na Umar a zamani yana mulki za a kawo tambaya in ta yi tsauri sai ce aje a nemi Imam Ali idan Imam Ali ya zo ya warware matsala sai ce ina fata ina addu'a kada Allah ya jarrabi Umar da tambayar da dan Abi Talib baya kuma kaga duk sun sallama wa junansu kowa a bangaren sa ya yarda da matsayin dan uwansa ba hasada ba kyashi ba mugunta to amma sai ka ga mutanen mu a sallama wa juna in sai zama ina shi kuma hasada wanda la yaka ba hasada sai akan Allah guda mutum ne Allah ya ba shi dukiya sai Allah ya ɗaura shi akan wannan dukiya yana sadaka yana kyauta yana tsara zumunta to nan ma ba hasada mummunan za ka masa wato hasada akwai mummuna akwai kuma wacce kake kyakkyawa misali wato mutum Allah ya ba shi dukiya sai kana fata damar abin ya ƙare ya rasa kwata-kwata to wannan ya fi muni na biyu ka mutum ne Allah ya ba shi dukiya ko ilimin ko wani abu sai kana buƙatar da abun ya kauce daga hannunsa amma ya dawo wajensa to wannan ɗan dama dama ke shi a kake to akwai kuma wanda shi kuma mai sauƙi ne sosai wanda shi kuma ana irin sa gifta wanda ka ga mutum din ya samu dukiya ko ilimin ka shiga cikin ma da wani samu irin na wani ɗan ba in dinga wa'azin da yake yi ko kuma in dinga sadaka da dokar da yake yi to wannan shi babu ne shi a kan an gani eh ka roki Allah ya kallon sa to sai zama ah lalla yake ta sallallahu alaihi wasallam ba hasara ce akan Allah guda biyu tunda Allah ba shi dukiya Allah kuma ya ɗaura ta akan wannan dukiya yana sadaka yana kyauta yana sada zumunta yana ayyuka a kai da yawa wanda Allah ya yi to wannan babu ne shi kai burin kai ma Allah ya ba ka kai ma kai irin na alaji wannan to wannan kuma in ji manzon Allah saboda fadla irin na musulunci in je ka ji wannan a ranka to ko Allah bai baka dukiyan ba kana da lada irin na saboda kyakkyawan niyyar ya ta sadaka ya ta kyauta ya ta gaba din kai kuma kai ma dai wannan ladan kana da shi saboda kyakkyawan niyyar ka da da kai ma kana da shi za ka yi haka nan ne ilmantarwa yazo yana wa'azi mutane na shiriya ana ta musulunta dalilin sai nan ma kai buri a ranka wallahi da ni ma Allah ba ni ilimi irin na malam wani nan mara ni ma wa'azi shiryar da bayan Allah in cika za in cika za na ayyuka a kai to shi kenan ko Allah ya baka ko bai baka ba saboda wannan kyakkyawan wato gifta da yake cikin zuciyanka kai ma za a baka ladan wannan aikin da yake kuma haka da mummunan abu ne mutum yake yi ya samu kuɗi yana ta sheke ayansa nemo matan banza a je a sha giya a yi waye yana ta yin cika babuwa yadda yake so sai ka ce kai ina ma da dukiya amma ma more ba la je da wani yake more ba shikenan yanzu kai baka more ba amma zunubin ku daya wallahi baka more ba zunubin ku daya ka ji wasifa wala to wannan shi ne saboda haka abubuwa guda biyu nan su kadai aka yadda ka yi buri saboda nan ma ka haza shi ne ladan wanda yi amma sauran abubuwa a cikin gudun mu dinga gasan wani yana canza riga ne ma yana canza wani yana kaza ne ma yana yi kaza duk ba halittar mu da wannan ba ka dage ka ji Allah ka dage ka ji Allah kar ma ka damu da dan uwanka ka fuskanci Allah ta wara wata saboda haka dina hasada ya shiwa hasada babu kyau hasada babu kyau to wannan shi ne Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri na wa
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير
Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'maluna basir Allah tabaaraka wa ta'ala yace abin da ni je na gaya muku ku tsaye da sallah ba hasada yace ku dinga yi ba kuma me maka hasada ma ka rabu da shi ba abin da zai karawa sai gaba kuma wannan bai hana ba duk mutumin da ya zo kwanciya hadisi ya tabbata a sayyid bukhari in ji annabi muhammad duk mutumin da ya zo kwanciya sai ya daga hannayensa haka kayo alwala ka daga hannayensa haka sai ka karanta qul huwallahu marra uku sai ka tofa karanta falaki kafa uku sai ka tofa nasi kafa uku sai ka tofa sai ka shafe jikinka wallahi a wannan daren mutum duk sirrin Allah bai bai bai kama ka duk bala'insa nan zai barka duk bala'insa nan zai barka ya fara yana ta tsulun bozo ba abin da zai babu in ji Allah ya Muhammad saboda in ka ga mutum a wasu abubuwa suna haƙƙaura masa to yana wasa ne baya tambaya amma da Allah ya ba mu komai ya faɗa yake cewa sallallahu alaihi wasallam duk bayan sallan farilla ka dinga karanta falaki da nasi marra daidai ya fi ka dinga yawo da sistan ko wuka ko wani abu a jikinka don tsare kanka. Falaki da nasi duk bayan sallan farilla ka karanta marra daidai falaki da nasi ya fi ka dinga yawo da wuka ko sukari ko mashi don kare kanka. Sun yi kariya. to kuma ga hanyoyi daban daban daban daban dai na tsari saboda haka mu dage mu dinga neman wato Allah ya kare mu daga masu hasada Allah kiyaye Allah kiyaye Lala yake cewa Allah ta kun ga wannan hasada yana cin kyawawan ayyukan mutum kamar yadda wuta yake cin kirare kana hasada kyawawan ayyukan suna konewa dama baka yi su da yawa ba to suna ta ƙonewa suna ta ƙonewa sai ka ji lahira ka samu ban komai duka a hasadan da ka dinga wa mutane duk za su yi kyawun ayyukan nan to me Allah ya ce mana ku bar hasada ya ce wa aki musulani ku tsaye da sallah kawai ku tumun sallah eh ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka a tsaye da sallah a ba da zakka wato ita ita sallah ita ita ce mafi ficiyar ibada ita ce mafi ficiyar ibada wanda mutum zai yi da wato jikinsa sannan ita kuma zakka ita ce mafi ficiyar ibada ta dukiya dukiyarka babban ibadanta shine zakka jikinka kuma babban ibadansa shine ne sallah to shi kuma abin da ya sa kullum an ce sallah a ce zakka a ce sallah a ce zakka kun san dalili dalili shi ne shi sallah tsakaninka da Allah ne ya zama ba matsala zakka kuma ya zama tsakaninka da bayin Allah ba matsala a to yanzu misali kana da kuɗi na san kana da kuɗi amma sai kullum ka zo wuce za ka yi sallama in na fito sai ka taka maka laga dubu goma dala in na ji mai zagin kawa zan bashi a ba zan bashi ba zan bashi ba to aka maka laga kana ni to amma sai zan to na san kana da shi gaba ka da shi ba sai na kai azumin wata ramadana abinda zan kai baki ban da shi kuma kai ga gidanka nau'o'in abubuwa duk ana yi a ga dole zan jawo jinka yau ba zan jawo in na samu mai zan jinka wani ce wallahi a ƙara mutum na bayan mutum kai ma haika ce ka ga sallah ta gyara tsakaninka da Allah shi kuma wannan abin da za ka bada a zuciyarka ya gyara tsakaninka da bayan Allah sai ka gama da duniya lafiya shi sa duk lokacin da aka ce sallah sai a ce zakka wani sai ya tsammani wai sai mai dukiya shi ake magana a'a abun nan ne da kake da shi da kake gani ba da yawa shi za ka ɗauka ka baya ai da kan wancan na masu kuɗi ne kai ma akwai irin naka na kana da naira sha biyar ka ba da naira biyar da ka kai maka fitar da dukiyarka an gane saboda haka shi zakka yakan gyara tsakanin bawa da bayin Allah sallah kuma da gyara tsakaninka da Allah subhanahu saboda haka sai ka ga duk a duk inda aka kawo sallah din sai a ce to kuma ayi zakka to Allah ba mu ikon kai da sallah ya ba mu kuma ikon ba da zakka to shine Allah ya ga wa ki mu salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka sai Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abinda mutum yayi kokari ya gabatar wa kansa kafin ya mutu min khairi na alkhairi ta ji dubu inda na za ku samu ladan wannan a wajen Allah. ‘Yan uwa, mutum fa da kanki zai yi ƙoƙari ya gabatar wa kansa, kar kai tunanin wani zai maka wani abu. Kar kai tunanin wani zai maka wani abu. Ka me ka yi wa kanka na alkhairi? Wanda kana tunanin saboda wannan Allah zai tsirta da kai. saboda haka mutum ya yi kafin ya mutu kare shi na a sai kaza sai kaza lokaci kaza ina ba lalle bane ka kai kana tunanin sai kaza sai kaza ba za ka yi wannan lokacin ba saboda haka mu dage Allah ya ce wa ma su kaddimu da an musulmin kai ta ji duhi da la ta fita mu dan wannan abu a wajen Allah yace inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala basiru ne kallo ne bima ta amur da abin da kuke aikata duk abin da kuke aikata Allah yana kallo ai ya ce kama ce Allah yana kallon ka ka dauka ka bayar Allah yana kallon ka kai zumunci Allah yana kallon ka kai zakka kai komai abubuwan da Allah yake so kuma Allah yana kallon kai ai ya fi dadi akan Allah yana kallon kuma kana saba masa tabaraka wa ta'ala Allah ya kiyaye mu na'am
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Allah ya ce tilka amaniyun kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah tabaraka ta'ala a wato sayyidina Umar ya hau abun hawa a zamanin sai ji makabarta ta bada sai sallama ga wanda suke cikin wannan makabarta yace khabaru ma tara abadakum na zo ne in ba ku labarin abubuwan da suka faru bayan kun yi wa fati bayan kurar mutanen magabartan yanzu yana magana da su ce na zo ne in ba ku labarin abubuwan da suka faru bayan kurar ce na farko dai amwalukum dukiyoyinku ustimat araba
dukiyoyinku an raba yace wa duyurukum gidajen kuma suke da wasu sun zauna a gidajen dukiya an raba gidan kuma da ke tunanin in wura a gidana ne to yau kuma wani ƙato ne ma ya fiya ma ya ne ne yanzu dai shi ne yace wani sa'ukum matanku kuma an aure su matar kan ne an aure ta yana gaya ma wanda suke kwanta a kabarka yace to wannan shine abin da ya faru bayan ku bayan ku rasu sai ya ji wani sauti daga cikin makabartar to ka ba mu labarin abin da ya faru bayan mu muwawarin baka labarin abin da muke ciki yanzu a lahira yake walakin ma qaddamna wajanna duk abin da muka gabatar na alkhairi a yanzu haka an ba mu mun same shi alhamdulillah alhamdulillah alkamu ya alkhairi idan mu samu alkhairi saboda Muhammadu Rasulullahi kaga shi labari na farko ita duk abin da muka gabatar na alkhairi an ba mu shi an ba mu sakamakon mu mu ji daɗi mun karɓa yace wa ma tarakna adamna abinda kuma muka bari muka bari to wannan mun rasa shi ba mu gan shi ba ba a ba mu shi ba to ga shi shi da Umar bin Khattab radiyallahu anhu a marar waki fa qala assalamu alaikum ahli quburi akbaru ma indana na nisaakum tilawai wa duyurukum to shi ne sai ga nan hadisin sai ji hadisi yana ga masa wannan abubuwan na ya to haka yace hada min da qawli ta'ala wannan shine abin da yake gaskata fadin Allah tabaraka ta'ala kuma su kaddimu da amfuskun min kai mun su yi wuce sallah abin da gabatar na alkhairi za ku samu ladan wannan ba wannan Allah ya ce wa qalu wa yahuda suka ce la yadkhul jannata illa man kana huda yahuda suka ce ba ma ne shiga aljanna sai ba yahudi ba yahudi shi kai ne shiga aljanna man kana yahudiyan fakat kuma wani abu mamaki kowa yana kira a zuwa shiga addininsa amma bai hude baya kira a shiga addininsa har yau ba sa kira kiristoci suna kira a zuwa shiga addininsu musulmai na kira a zuwa shiga addininsu kowa na kira amma bai hude baya kira a to shi ayati shi dan Allah ne haka kawai ka zama dan Allah wato ya kira ka haka a bulus ka zama dan Allah bayan da kai ba dan Allah bane a'a su a wajen su Allah ubansu ne su kuma ‘ya'yan zane su hannun ne. Saboda kuma aljanna ma ta fice. To wani dama kuma a kira ka tabi kai ma ka kawa. Su kawai su. Saboda haka suka ce ba Yahude shi ne kawai zai shiga aljanna. Nasara su ma suka ce inna jannata la yadkhulaha illa man kana nasraniya. Ba mai shiga aljanna yana tsara. sun ma da tsara ga farfada wannan kuma sun zo sun yi magana ne a gaban annabi Muhammad sai yahudawa suka rantsi suka ce wallahi duk wanda ba ba yahudi ba muna gaya maka ka ji mu ya rasulullahi amma ka san su ba ya rasulullahi ba muna gaya maka ka ji mu wallahi ba mai shiga aljanna in ba ba yahudi ba su ma nasaran suna tare su ma suka ce wallahi mu kuma wallahi mun rantsi ba mai shiga aljanna sai ba na kare to Allah ya tilka amalin wannan je karerayin su karerayin su wannan yace a kaza wannan yace kaza kul hatu burhan Allah ya ce ku ka hujjoji kuma akan cewa ba mai shiga aljanna sai ba yi ko kuma ba mai shiga sai ba na kare ku ka hujjoji ku gudun ka dina idan kun kasance masu gaskiya shi abin da kuke faɗi. Bala
بلى من أسلم وجهه إلى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله فله أجره عند ربه ولا خوف الله عليهم ولا هم يحزنون
Allah ce bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah tabaraka ta'ala yake cewa bala wanda ma ba ba yahudi ba wanda ma ba ba na tare ba zai shiga aljanna zai shiga shi aljanna na man aslama wajahu ne duk wanda ya mika fuskansa lillahi ga Allah tabaraka ta'ala duk wanda ya musulunta ya mika wa Allah kansa da dukiyarsa da komai na zai da sai abinda Allah ya yi an kira tuska a nan wajen saboda shi tuska shine mafi girman gaban jikin mutum wanda in ya mika da ya mika to shi ke da komai ma zai yi wa huwa muhsinun yana muhsin wannan muhsin sai gobe da mu bayani dogo akan wannan muhsin wato muwakilin wanda ya kai ta Allah falahu ajru inda rabbih to yana da ladan sa a wajen ubangiji sa wato sakamakon aikin sa za a ba shi aljanna a ba ko ba ba yahudan bane ko ba ta haran ne zai shiga aljanna in dai aslama wajahu ya mika fuskar ya mika kansa da dukiyar da gomansa ya ce sai abin da Allah ya sai manzon abin da manzon Allah ya kan kansa da dukiyar sa gaba ne wannan shine zai shiga aljanna wala khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanun ba su da bakin ciki to insha Allah za mu bayani akan wato waye ne mutumi eh kamar da kawo bayanan masu yawa haka Allah ya samu dace Allah ya jagoro kare jagoranci Allah ya kara mu san Allah ya san na Allah sun bayan Allah ta dai to da ne wa mu Allah ya wa Allah akwai wasu sanarwa kamar haka na farko jibi dai insha Allah ran laraba za mu rufe wannan tafsiri to yanzu dai kwamitin masallaci din musamman na tafsiri suna gayyata mu yan uwa na a zauna akwai tattauna da za a yi yanzu sannan muna gayyatar jama'a na nesa da na kusa saboda ranar wucewa din za mu gayyaci wasu malaman za su zo gudu domin a fiye zama an zo an cika a waje wanda Allah ya kama da shi da jagora a sha Allah ya ci gaba ga an la rama fi la biya ma dukkan bukatun na akai kan damuwar mu Allah ya yi dukkan kuncin rayuwa Allah ya dauke mana la raba mu da ganin tsada la mai wa mu la wadata mu la azurta mu la ba mu da zamu la raba mu da kunci da talauci da jahilci to la mai wa mu Allah mun kira duniya da lahira na ba mu ya na gari kura Allah mu kira mu zama lafiya a cikin Qur'ani jagorori a cikin addini lokacin Muhammadu Rasulullah na ba mu lafiya da zaman lafiya duk abin da lafiya take bukata lokacin nan ga Allah subhanahu wa dukkan bukatu na alkhairi da bukatun masoyan mu Allah biya bukatun masu roƙon mu asiri Allah biya lokacin nan ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa a nan da harkokin samun Allah wuta kowa a nan Allah wuta wanda a fi Allah ba mu yadda za mu yi gaba ɗayan mu ɗauke mana kuncin rayuwa ya sa mu gaba da wannan duniya lafiya barkacin nan da Allah sallallahu a marasa lafiya ne ya lafi da Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara mana lafiya da zaman lafiya mata masu juna biyu Allah suke su lafiya Allah suke su lafiya ayan kuma Allah ba da nagari saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen da suka rasu Allah shi kan na yafe musu iyayen da suka rasu Allah shi kan na yafe musu mu kuma in da mu da Allah ka mu cika shi da imani lokacin da Allah Allah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين